ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دا bakwai ko? Shirin da bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da da ashirin shidda. muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na nawa Ashirin da biyar. yau za mu tashi al'adillatul aqaliya dalilai na hankali waɗanda suke nuna yiwuwar tashin alkiyama dalili na farko salahu qudratillahi cancantar iyawan Allah subhanahu wata'ala li'adatil khala'iq ga sake maimaita halittu ba da fana'ihim bayan karewarsu Allah subhanahu wataala ya cancanci ya nuna ikon shi ya tayar da halitta bayan mutuwa wannan a hankali saboda hankali ya san cewa Allah subhanahu wataala yana da iko kan komi babu wani abu da ya gagara Allah subhanahu wataala haka ne ko? to cancantar iyawan Allah subhanahu wata'ala abu samai do halittu bayan sun kare babu su sun kare sun zama ƙasa ko ba haka ba domin hankali ya yarda da cewa Allah ya samar da mutane da ba su nan ba a yi su ba ba a taba labarin su ba Allah ya kawo su to me zai hana kuma bayan sun zo sun rayu sun mutu sun zama ƙasa sun bace kuma Allah ya mido su da ba a yi su bai yi su ina gama an yi su daɗa kuna ganewa ba a yi halitta ba ba a taɓa labarin su ba Allah ya kawo su kuma yanzu sun rayu wani shekara wani biyu wani uku haka dai wani ma ya shekara dubu duniya ko ba haka ba to kenan kasancewa Allah subhanahu wataala ya yi mu da ba munan to bayan mun zo mun raye kuma mun koma mun bace ya maido mu ba wani abu ne gare shi wannan ba a hankalce ne kuma dalilai sun tabbatar da haka id domin laisat i'adatuhum ko i'adatuhum sake halittar su bai zamanto ba bi as'aba mafi wahala min khalqihim daga halittar su wa ijadihim bai zamanto mafi wahala ba daga samar da su ala ghairi misalin sabiqin ba tare da wani misali wanda ya wuce muna ganewa hankali yana nuna kenan tunda Allah ya yi mu ba mu nan to ya sake maimaita mu da kanmu din wani abu ne mai sauki wurin shi kuma haka za ka diba haka gani duk mutunan da yake wani abun kace ya ma irin shi wanda ya yi zai ma shi da sauki in ka zo wurin kafinta kace irin wannan bancin da ka gani nan masallacin ana karatu an ce kai kai shi kai mana irin shi yana bukatar sai ya sake dawowa ya diba ce bari ya je ya diba ya ga ya aiki ko yama kujera ta zama ko yama ta yani gulma ‘yan ƙarama kujera wannan kaga in kace ya ma irinta ya ganta wurin wani abu ne mai sauki amma in kace mai daga lagos kake kaga wata kujera ta yarrabawa ce wani kuje ta katako ce ga yadda take duk yadda kake wani ba ya gane dole sai ka ɗauko mai hotonta ka ce kaga hotonta nan kaga yadda take to sai zangi kallo yi amma da yadda ka kwatanta mai zannawa ake kuma a miƙe kafafuwa kuma a yi kaza duk ba ya ganewa sai ma irin tanan wanda ake miƙe kafafuwa lali ko ba iri ɗaya bane haka ne ko ba haka ba amma in shi yayi ta da kace mai irin wanda kai mawa ne wannan fa Allah subhanahu wataala yana gai ne saboda hankalinmu ya dauka shi wurin Allah subhanahu wataala da abin ya wuce haka ba magana wannan ne wurin Allah ba domin ya halice mu da ba mu nan to ya haka ya halice mu saboda da can ba mu nan ya kawo mu saboda shi mai iko ne akan komai ba sai ya gani wurin wani ba mu ne dole sai mun gani wurin wani ko kuma sai mun yi irin abin to dan mu yi ta maimaita shi mu yi da yawa wannan ba wani abu ne wurin mu amma haka kawai mu kirkiro kuma wani ne ya ce mu ga yadda za mu ba mu iya ba to dan haka dai hankali ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ikon shi ya tabbata akan yi wadda abin da yake so yi kadiba kaga Allah subhanahu wataala da mi yayin ruwa amma asalin halittar mu da ƙasa kai ƙasa Allah ta'ala ya maida ta me yasa Allah subhanahu wataala ya haka dan ya nuna mu cikin da zamu koma da ita yi mu to kaga in alkiyama ta yi ya tado mu daga ita abun yana da wata wahala shi da maurin Allah babu wahala amma dan ya nuna ma in ya tashi sake mai doka ranar alkiyama daga wannan kasance da ka halitta ka mina khalaqnakum wa fiya nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra dama Allah subhanahu wataala da kasa yi ka kuma cikin ta zaka koma ciki zaka zauna daga cikin ta kuma za a hiddo ka kaga to da haka abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala ya juye kasa ta koma mutum mai fata mai tsoka mai jijiya mai kasusuwa mai yan ciki alhali kuma da ƙasa ne da aka yi wannan ikon Allah kuma kai ma aka zo kai ɗan ƙasa ɗin da aka tashi sai aka yi ka da ruwa kai kuma ruwa ne ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan ne ruwan ba su da wani yawa kamar tsarki suke kamar tofin majina suke ba su da wani yawa amma Allah ta'ala da su ya maida ka gabjeje haka kafiri yana nuna Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yawwa Allah ya canza wannan ruwan naka ya koma jini ya canza wannan jinin ya koma tsoka ya canza wannan tsokar ta koma kashi ya suranta ka yadda kake so bi ayi suratin ma sha'ara kabak Allah ta'ala yi ka yadda ya ga dama yayi ka dogo yayi ka gajere yayi ka kakkabra yayi ka siriri yayi ka mummuna yayi ka mai kyau yayi ka mai hankali yayi ka mara hankali duk yadda ya ga dama Allah subhanahu wataala ya barmunta hankulan mu wani yayi wani hankali wani yayi wani hangen nesa wani yayi wani zulfin tunani wani kullum aka yi magana abin da ke gaban shi kawai yake yawa kai kai ko awa nawa zaka bashi bai gane komi duk wannan yana nuna iko Allah wani kuma nan take kana bashi abu kana bashi aiki kace so nake ga binciko mani kaza nan take kana ƙara magana ka ya binciko ya baka kai ta mamaki kace bari da yanzu in ƙara nazari ƙara kai ta tambayar mutane ba za su iya baka yaron ne shawarar ba wani ya ce ba ni wata da yin bincika ma shiru duk shawarar da za su kawo ma ba su kai ta wannan wanda nan take ya baka ita ba saboda ikon Allah subhanahu wataala to da haka dai a dalili na farko cikin dalilan hakali da suke nuna yiwa alkiyama Allah mai iko ne a bisa dukkan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir na biyu laysa hunaka babu wani abu ma yanfihi al-aqlu anan wurin babu wani abu da hankali zai kore shi game da alkiyama min sha'anil ba'thi wal jazaa'i na sha'anin tashin alkiyama da kuma sakayya gaban Allah subhanahu wataala me yasa malam yace idil aqlu saboda hankali la yanfi illa ma kana min qabilil mustahili hankali bai kora komai sai abin da ya kasance daga bangaren abin da bai yiwa abin da bai yiwa shine hankali yake korewa menene abin da ba yi wa kashtima'i biddaini kama haduwar kishiya guda biyu abubuwa da suke mabambantan juna su haɗu akwai wahala hankali da hauka suna gamuwa ha? a ce mutum mahaukaci ne kuma mai hankali ne a ce mutum fari ne kuma baki ne yana yiwa dogo ne gajere ne malami ne amma kuma katin jahili ne mai kudi ne amma matsayaci ne yana yiwa sarki ne kuma talaka ne to wa ake masarauta ke kaga ba su haduwa da abubuwan da za a ce ma kishiyoyi ne guda biyu fari da baki a ce abu fari ne kuma baki ne ja ne canwa ne yana yiwa ɗayiwa a ce gida bene ne kuma gidan ƙasa shi bene ne kuma gidan ƙasa yana yiwa ko dai gidan ƙasa ko kuma gidan sama ɗayan biyu ne to kaga hankali bai ɗauka a ce ma abubuwa guda biyu kishiyoyin juna kuma sun haɗu lokaci ɗaya hankali bai ɗauka to shi kuma tashin alkiyama ba wannan ɓangaren ba ne ba abubuwa ne guda biyu da ba su haɗuwa ba Allah ya ce sai sun haɗu kuma shi wurin Allah subhanahu wataala me ya haɗawa ne kai a hankalinka ne ba su haɗuwa amma shi Allah yana iya haɗa su domin shi Allah babu abin da ya gagare shi awil tiqa'in naqibaini ko kuma gamuwan abubuwa waɗanda suke masu warware juna kusan dai abu guda ne masu tubka da warwara wannan ya tubka wannan ya warware ba yi wa yawa a ce wannan abu saƙa ce kuma warwarare ne yana yi wa a ce yadi ne kaga yanayi yadi ne kuma ɗankaki ne kuma yadi kuma riga da wando ne zai yi ba yi wa wannan da hankali duk mai hankali haka ce mai kyara ya lagi kamar kwando kwandon tumaji a zuba mai ruwa yana yiwa ba ya dauka au mai hankali zai ciya ba ya dauka amma mahaukaci zai ciya zai dauka kawo hanyar ce ma kuna tsoron sai sun yi tsoro saboda babu hankali amma mai hankali zai cewa haka ce kai zai cewa wallahi ba ya zuwa ai da haka ake auna mahaukata gidan mahaukata ko yawwa a ga an mutum ya ji sauki sai a baya kwando a ce zai ciko da ruwa mahaukaci sai ya je ya dai tara famfo ruwan zai ta zuba yana da yana jira sai ya cika shi ko mai hankali sai je nemi taki ko wata ƙasa ko wani abu wanda dai bayan zubewa sai ya ɗauko ya kawo ce ga abin da kwando yake ya ɗauka ne a ce to sai ga an zanna ana taro to wani ba ya kamata a sallame shi domin ya samu lafiya to da haka kenan abubuwa masu warware juna hankali ba ya ɗauka su to ita kuma alkiyama ba wannan bangaren ba ne ko walbatu waljaza'u tashin alkiyama da sakayya laisa min dalika min shay'in ba su daga cikin komi daga cikin wannan ba wannan bangaren bane to kenan tunda ba wannan bangaren bane hankali dole ya tabbatar da yiwa tashin alkiyama kenan na uku hikmatuhu ta'ala hikima Allah subhanahu wataala al-zahira bayyananniya fi tasarrufatihi a cikin jujjuya wadda yake mabayin shi fi makhluqati ya cikin halittun shi wal barizatu haka ma hikima Allah subhanahu wataala bayyananniya fi kulli mazharin a cikin kowane mabayyanin abu wa majalin da kuma kowane wurin yawo min majalatil haya daga inda rayuwa take yawo muna ganewa ko wa mazahiruha da kuma alamomin bayyanan hikima Allah subhanahu wataala tuhilu adama wujudil bathi lil khalq tana kore rashin wato samun tashi ga halitta ba da bauti ta kore bata yarda da haka nan ba bayan mutuwarsu wa intiyaya ajalil hayatil ula da kuma karewan wato ajalin rayuwa ta farko wa jazaihim da sakayyar su ala amalihim akan ayyukan su min khairin wa sharrin na alheri da sharri yadda Allah subhanahu wataala yayi mu daban-daban muna ganewa ko Allah subhanahu wataala yayi mu mababbanta Allah na jijjuya mana rayuwa wasu su rayu wasu su mutu wasu su samu wasu su rasa duk wannan alama ce da hankali zai gane cewa lalle bayan wannan rayuwa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar ta duniya to akwai rayuwar lahira da za mu tashi tsaye gaban Allah subhanahu wataala na hudu wujudul hayati duniya samuwar rayuwar duniya wa ma fiya da abin da ke cikin rayuwar duniya min na'imin na nema wa shaqa da kuma rishin rishin nema wahala rayuwar duniya cikin ta akwai wahala kuma cikin ta akwai mi akwai dadi wani Allah subhanahu wataala ya bashi dadi wani Allah kuma ya bashi wahala wani sai ka iske shi saboda dadi ya mashi yawa ya ma rasa abin da za a ci in ka buda abin nan ɗin shi ge abin nan kayan ajiyar sanyi na gidan shi aka ga duk wani dangin kalan nama da aka ci duk sun ishe shi ba shi duk sun yi ta daga ran shi ga kifi nan kala-kala ga naman tsuntsaye nan kala-kala ga naman dabbobi nan kala-kala amma mi cewa yake bai sa abin da za a yi ci an neman shawara yake da Allah gaya mani za a yi ci a tuno mai wani abinci tana yayanance shi saboda daji a lokacin da kuma wani wahala ta ishe shi komi ya tara so yake komi inda ana cin shi zai ci shi kuma ya sha ruwa ya ji daɗi daidai da gyaɗan nan gujiya da ake saidawa kullum kadago-kadago in aka sai mai yana bambara yana ke yana jin daɗi sai ya sha ruwa sai ya gidan cikin ya ɗauka a ga wahala ta kai wahala to haka Allah subhanahu wataala ya tsara mana rayuwa akwai jin daɗi cikinta akwai wahala kasancewan wasu na cikin daɗi wasu na cikin wahala to hankali yana nuna wannan rayuwar ba iyakarta kenan ba akwai wata rayuwa bayanta to irin wannan rayuwar shahidun shaida ce ala wujudi hayatin ukhra abusa samun wata rayuwar ta daban fi alamin akhar a cikin wata duniya ma'ana akwai wata akwai wata rayuwa da za a yi daban banda wannan muna ganewa ko fiya a cikin ta min al-adli akwai adalci wal khairi a cikinta akwai mi alkhairi wal kamali cikinta akwai mi kamala mana akwai cika akwai tsantsan alkhairi shine rayuwar gidan aljanna muna ganewa ku rayuwar gidan aljanna alheri ne tsantsa kawai babu sharri cikakkiyar rayuwa ce babu raguwa ba ta ragewa kullum sai dai ta hawa ba yana rayuwar duniya ba ce da take ragewa ba da take ta rage maka tana ta rage ma kana jin daɗin kai kuma rayuwarka na yin ƙasa ita lahira kullum kana jin daɗi ne kana ƙara mi kana ƙara lafiya kana ƙara ƙarfi kana ƙara gamsuwa kana ƙara jin daɗin abu babu rana ɗai ba sai gwan ɗaya ba za a samu ba a rayuwar layira wanda za ka ji rayuwa ba da ƙyaf ɗin nan ka ji kawai da irin yadda abin nan ma'aikatar gidan wuta take wuta ta yi wani ruru sai ta dawo aljanna ba a yi wannan kasu wannan abin ba da daɗi kana cikin haske kawai sai ga an ɗan ɗauki kuma yana ɗauki kuma sai ya dawo to aljanna ba irin wannan rayuwar ba wai ta dauke wutan ba ta kaji wani abu gashi nan mai zaki ya koma mai daci ko gaji baya da dadi ga bakinka aljanna ba ba irin wannan rayuwa alkhairi ne tsantsa dadi ne cikakke duk abin da kake so kuma akwai to hankali yana nuna tunda da Allah ya bada labari hankali yana nuna cewa lalle wannan rayuwar da aka yi mutane su rayu ba ci ba sha wani sai sati bai ce koshi da kyau sati guda sai mutum yi bai ce koshi ba kuma ya ce koshin radda ya samun ba irin yadda yake son bane ba abincin da yake so bane yau maleji ne da ya haƙuri kawai ba yadda za yi wasu kuma ga sunan wakil ya masu yawa haka ga nama yana biyo mazararar gidansu haka ga ana taka haka ga yaro na jiho wani da kashi ya ce ya koshi da kashi amma yana jiho a fokin shi da shi kuma a ce haka za a rayuwa irin wannan rayuwa a ce in an kare ta babu wata bayanta hankali na cewa ba yiwa bayanta akwai wata rayuwa lalle waɗannan waɗanda suka ji wannan daɗin ko dai su ci gaba da wannan jin daɗin ko kuma su koma wahala lalle waɗannan waɗanda suka sha wahalan nan suka zangi kwana da yini da yunwa ko dai su samu ingantacciyar rayuwa in sun bi Allah ko kuma mi su koma dai su ci gaba da irin wannan rayuwa don shi talauci Allah ya rubuta maka shi shi kadai bai sa ka samu gidan aljanna sai in ka bi Allah sai in kayi hakuri da wannan talaucin ka nemi lada wurin Allah subhanahu wataala da wannan talaucin da rishin da kake ciki kuma kayi biyayya ga dokan Allah da abinda Allah yake so kana yi da abinda Allah baya so kana bari yawa so da yawa wani kuma wanda ji dadi a nan can ma sai ka ganshi ya zo ya wuce gaban ka za ta ya kare ki ci gaba da jin dadin shi saboda a nan duniya ya sha dadi kuma ya ba Allah ya maka wayo kai baka ji dadin magana nan kana ta zage shi ka kiban Allah ya dauke maka hankali ka kiban Allah ka kiban annabi kana ganin a tunda ya ji dadi a nan duniya kai ka sha wahala to lahira wahala za a sha kai ka sha dadi a wace ma sai in bai ba Allah ba kai ka ba Allah idan kuma ya ba Allah kai ka ba Allah duk sai a gamu ce kaga bi da ɗaya na maka ce a duniya ka gaye mun sha daɗi kuma ga yana ku game ya gaya maka yan kuma bai ba Allah ba kai sai ga gaya mashi cewa na kaga ko kaga juyin aikin Allah ko ka sha daɗi a duniya sai ka ganin shi a abin nan a wuta e karance ga ta nan wargajejiya kamu kawai da ce wani yaya muhu muna nan huwa muna nan aljanna na da ake ba da labari muna cikin ta ka yi magana shi ma ya rama ce ta da Allah ko ɗan ruwan sun yi kai ɗan mumani yana kallon ka kai ma ka ce mai ina inna Allah harrama ma alal kafiri Allah ta'ala ya hana su da ruwa da dabin da abincin aljanna gaba daya Allah subhanahu wataala ya hana makafirai su Allah ya kiyaye wa sa'adati wa shaqa sa'annan kuma a cikin aljanna akwai mi akwai arziki akwai farin ciki cikakke akwai jin dadi cikakke sa'annan akwai kuma mi gidan lahira akwai ashaqai akwai tabewa akwai wahala ma huwa azamu abinda yake shine mafi girma wa afdal kuma shine mafi bici bi kathirin daga abinda aka yi a duniya duk dadin da ka sha duniya kowane iri dai bai kai kashi ɗaya ba cikin dadin lahira guda miliyan ɗaya baka samu ba kuma ita duniya yana da wahala duk jin daɗinka duk imaninka a ce an yi wata ranka bai bashi duk imaninka kuma duk wadata a ce wata ɗaya kawai cikin farin ciki kake ba ka ji wata damuwa ba ka ji wani takaici ba yana da wahala to kaga kenan da abin da ka samu a duniya ɗan kaɗan ne ɗan mitici ne ɗan hikkin nan ne akan daɗin da Allah zai baka gidan aljanna domin shi gidan aljanna duk wani abu da ka sani na damuwa babu shi zo ka iske mutum ya yi tagumi mutum wa duniya yana da abin amma wani ne zai ɗan rike ma wani abu naka ne ba ka bukatar shi ma bai mai doma ba abin da zai cuta ma rayuwarka amma kai ta damuwa haka ka sakuri ma ka je ku yi shari'a da shi rai ya baci ko ba haka bane ko saboda hakkin ka ne saboda duniya ce ka gani yanzu cikin wahala kake kana ta wahala da za ka kyale shi in ya ga dama ya mero ba abin da zai cuta mu duke ka amma saboda kayan ka ne sai ka yi tsaye saboda wahalar duniya shi ke sai ka biya a yi shari'a a kai ruwa rana a ce a bari sai rana ya ce hukumu kuma a dawo ku je ku yi tsaye bakin kanta da kai da shi kowa ya tsaye ana sa'insa to haka ma duk wahalar da mutum za sha a duniya in bai ba Allah ba ranar lahira to ba ta kai kashi ɗaya cikin wahalar da take lahira miliyan guda ba al'adabul akhirati ashaqqu wa abqa Allah subhanahu wataala ya ce ashaddu wa abqa lalle wahalan lahira lalle ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa wal'adabul akhirati ashaqqu kuma lalle azabar lahira ita ce mafi tabiwa halar duniya ya karanci domin halar duniya ita karewa take ko ba haka ba karewa take shi kenan wata rana duk wahalar sai a ce ka mutu kaga wahalar ta kare amma ita wahalar lahira ba ba ta karewa la ya mutu biya wala yahyi mutum baya mutuwa a cikin ta kuma bai rayuwa yana nan kadaran kada shi ba matacce ba shi ba rayi ba Allah ya kare mu bi haizu malam yace saboda inna hadhihi alhayata lalle ita wannan rayuwar ta duniya wa ma fiha da abin da ke cikin ta min sa'adatin na jin dadi wa shaqa'in da abin da ke cikin ta na wahala la tumathilu min tilka alhaya ba ta wakilta waccan rayuwan illa ma tumathilu surata qasrin min alqusur sai dai kamar yanda ka san tana gwada maka hoton wani gida daga cikin gidaje ad-dakhma manya-manyan gidaje kamar shato ne guda gida wannan ilo guda kuma ilo irin wannan misali kawan ka wannan idan babban a ce gidan mutum ne to ya yake da gida guda daya mai turwasan metar ya suke da wanda yake da kewayen nan gaba daya da wanda yake da dan kusurwa ya suke to haka ba rayuwar lahira take da ta duniya kowace iri ce in ta jin daɗi ce in mata wahala ce in an kwadanta ta da ta duniya to ɗan hikin nan ce ɗan kaɗan ce saboda ita wahalar duniya da yadda kake shanta ba cikin wuta kake ba ko ba gaba ko tabarma ko kwalaye kake hira ka kwanta ka tube iskan Allah ya zangi bugun ka kana jin daɗi muka yi baccin ka ka tashi to ita wuta babu wannan tsauran jahannama wuta ne katangarta wuta ce shimfidarta wuta ce mazauni wuta ne abin sha wuta ne komi wuta ne sutura ma ta wuta ce mutum na sa ka kawai sai fir su kama da wuta ita ce kuma ba ta kasuwa da me za a kashe ta ruwan zayi suna kashe wuta ne ba ta kasuwa haka mutum zai ta rayuwa in ya gaji ya yadda kuma ya ɗauko wasu kayan su ma ya sa su ma su kama da wuta da saboda kaga duk duniya ba wannan ake ko ba haka ba ko cikin azaba kake ko kuma kiya aka kama ka ana ana horar da kai in aka ga kayi shiru ka ga shikali ka yake haka huta haka dawo cikin hayyacin ka sai a koma ko wala kaga ita wahalar duniya da yadda take kaɗan ce game da wahalar lahira ba ma a kwatanta su shi ne malam ya ce kamar misalin katafaren gida ne da kuma ɗan gida ɗan ƙararren au hadiƙa ko kuma misalin su bai zaman ba ce kamar misalin mi hadiƙa gona min alhadaiqil ghannai daga cikin gonaki waɗanda suke cikakki ala qit'ati wariqin saghira a kwatanta su da mi waɗansu na ‘yan gunta ‘yan abin nan kunnuwan itace yanka su za su zama da kamar gona ce babba ta sa akwai manyan gonaki manya kaga gona ta kai eka 200 kuma mutum guda Allah ya ba ya ce yana nomad wani mata ya haka nan gona shi ya noma ta ya ɗauki yan aiki jiya biya su ko ba haka ba akwai fadamu manya wanda aka ce kullum akwai ire-irensu wanda kullum ana yin cinikin kayan gona da kayan marmari da kayan miya a cikin wajen miliyan goma gona guda ce kullum cinikin da ake cikin takinan kayan da ake sai kullum ba rani ba damana kowane lokaci ya kake gani da wani wanda cinikin shi kullum na jika biyar ne dan gozo dan salatin shi da dan tumatirin shi da duka ba gaba dai ba so ta jika biyar kuma dadi yake ji yana ganin kuma da haka yake rage iyalin shi to kaga masu to haka wadadin duniya yake da dadin aljanna haka wahalar duniya take da wahalan jahannama Allah ya kare mu Allah ka ba mu dadin duniya da lahira ka kare mu na wahalar duniya da lahira to waɗannan dalilai ne kaɗan daga cikin dalilai waɗanda hankali yake nuna cewa alkiyama tana yiwuwa alfasulul hadi ashar fasali na goma sha ɗaya ya azabil kabri wa na'imi a cikin azaban kabari da kuma daɗin kabari shi ma kabari akwai wahala cikin shi Allah ya raba mu da ita akwai daɗi a cikin Allah ya gama mu da shi rayuwa ce ake yau min wara'in barzakhun ila yawmi ba'sun akwai rayuwa ta barzakhu bayan an mutu an kwanta kabari rayuwa ake yi nan ma rayuwa ce ta gaibu Allah ne kadai san yadda ake wannan rayuwa da kuma su mamatan da suke rayuwa malam yace yu'minul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi anna na'imal qabri cewa lalle neman kabari wa azabahu da azabar kabari wa su'alal malakaini fi da kuma tambayan mala'iku guda biyu a cikin kabari haqqun wa sirqun gaskiya ne tabbas ne muna gane wa ko mu'mini ya yarda da wannan وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية wannan kau saboda dalilai na hankali da kuma dalilai waɗanda aka ciro dalilai al-adillatul naqliyya dalilai waɗanda suke an ciro su waɗanda suke nuna yawan tashi alkiyama ikhbaruhu ta'ala bidhalika fi qawli ba da labarin da Allah subhanahu wata'ala yayi game da haka a cikin magana shi walau tara Allah ya ce da dai za ka ga ya tawaffan ladina kafarul mala'ikatu lokacin da mala'iku suke karɓar layukan kafirai ya ribu na wujuhu suna bugun fuskokinsu wa dabarahun kuma suna bugun bayansu wa doko azabal hariƙo suna cewa ku dandani azaba wadda take ta gobara waɗanda nimi azabar gobara kaga kenan akwai mi ba azabar kabari yawwa nan lokacin karban rai ne aka yi magana dalika Allah ta'ala yace wannan bima qaddamat aydikum ya bari ne sakamakon abinda hannuwanku suka gabatar da shi wa anna Allah laysa bizallamin lil abid kuma lalle shi Allah subhanahu wataala ba mai zalunta bayan shi bane wannan aya tana nuna wato azabar kabari wa kaulihi ta'ala da magana Allah ta'ala walau tara da dai zaka gani idhiz zalimuna lokacin da azzalimai suke fi ghamaratil mauti a cikin magagin mutuwa cikin makuran mutuwa mutuwa na daukar ransu wal mala'ikatu basiqu aydihim mala'iku kuma suna misin sun miƙo hannuwansu suna ce masu akhriju an fusa kuma ku fitar da rayukanku taji mala'ikun sun zo karɓar rayukan kafirai azzalimai mutanen banza cewa suke kafirin mushirikin arnan ya hiddoran shi da kanshi al-yawma tujzauna adabal huni yau za a sakanta muku da azaba ta mi ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haq saboda abinda kuke gaya ma Allah ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun zamanto masu girman kai ne daga ayoyin Allah subhanahu wataala wa laqad jitumuna kuma lalle ku kafare kun zo mana furada kuna daidaidai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku farkon lokaci wa taraktum ma khawwalnakum kun baro da abin da muka lullube ku da shi na nemomin da muka ba ku mun lullube ku da nemomi na dukiya na aiki kun tara kuɗi kun ma rasa abin da za ku yi da su wa rawa can bayan bayan ku kuka baro su yau ba su tare da ku muna ganewa kun zo kun ma'ana yadda kuka hito duniya haka kuka koma lahira ba ku da komi sai dai kabarai so daga cikin bidoyin sun an mutu sai an sai ma wani akwati mai tsada da kudinka wani akwati na miliyoyi ya danganci wadatar mutum amma dai a ƙarshe na za a sa shi ga ƙasa kuma a ɗinka masu kaya masu tsari a sa maka a ƙarshe dai duba rayuwar za ka yi ba a sa'an nan kuma a barbada maka wani magani wanda ka daɗe jikinka bai sauya ba ba dai mai ganinka an binne ka rihe ka ba ka gani ba a ganinka yi kenan wani ma da 'yan kudi a zuba mai ci duk suna yi sama wasu wasu abin nan ɗarmi ɗarmi na dola a aje maka zo gara da ta cin wanzu amala to duk wannan daɗin da kuka ji kuna da rai da wanda aka biyo ku da shi a kabari ana dibin ci gaba za ku yi da wata rayuwa nan ta jin daɗi duk kun baro shi gaba ɗaya kun zo ya kun tashi gaban mu tsirara wa ma na ma'akum ba magani tare da ku shufa'akum masu cetonku alladina za'amtum waɗanda kuke cewa annahum fikum shuraka'u cewa lalle su ababan tarayya ne a cikin ku suna tarayya da Allah subhanahu wataala ina suke laqad taqatta bainakum lalle duk wata hudda duk wata alaka duk wata dangantaka ta yanki ta daka ta tsakaninku da su wa balla ankum ma kuntum taz'umun kuma da abinda kuke wadi na cewa kuna da masu ceto waɗannan waɗanda kuka bauta ma wanda ba Allah ba za su amfane ku Allah ya ce ba su nan ina suke ga kanan kai kadai ka tashi sai ka gwada ma Allah ta'ala waɗannan allolin da kace su ma alloli ne kaga wannan aya ita ma Allah subhanahu wataala yana nuna mamu cewa lalle akwai yiwuwar tashin alkiyama abin na azaba kabari wa fi qawlihi haka ma cikin bada Allah subhanahu wataala sanu'adhibuhum marratayn zamu azabtar da su so biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan a maida su zuwa azaba mai girma idan kaga marratayn a duniya da kabari na uku shine mi ranar alkiyama dan kaga dai ana akwai azabar kabari kenan وفي قولي هكذا تكما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها وتاتي أكي جدتوس أكن تغدوا دسابي وعشيا ديما ويوم تقوم الساعة كما لا ندع القيامة ذات طيو ذات مسو أدخلوا وشقد على فرعون فرعون دا دنجنشي دا متاننشي أشد العذاب ما في سنن عذابا kenan kafin alkiyama yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya kafin tashin alkiyama kenan bayan mutuwar sa kabari kenan ana kara su ga wuta safiya da marici ana azabtar da su da ita kuma kaga gawa firawuna ai tana nan waje ko saboda ka ga nan cikin madibi inda yake sanyi ke akwai amma can yana can yana dandana kuɗe shi saboda haka azaban kabari mai ceci gaibin yau ba ka cewa baka gani ba ka tona kabarin kai baka taba ganin wuta ba ko masu gari an tambayi tsakiyar dare sun ga wuta na tashi a wannan duk karyata azaban kabari ne wanda duk musulmi sun yi tufaki akan akwai ta yawa ba wani abu ne wanda hankalinka zai nuna ba a gebu ne imaninka ne zai sa ka yarda da haka inda Allah ya baka labari sai ka yarda wa bi qawli haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala yutabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suka ba da gaskiya da magana tabbatacciya a rayuwar duniya ita ce la ilaha illallah wa fil akhirah kuma Allah subhanahu wataala yana tabbatar da su a ranar lahira wa yudhillu Allahu adh-dhalimina Allah na batar da azzalimai wa yaf'alu ma yasha'u kuma Allah yana yin abin da yake so yi shi Allah haka yake abinda Allah ya ga dama yake in ya ga dama sai yi uwan ku da uban ku da dukkan ku kowa mawadaci ne kowa malami ne kowa ma'aikaci ne kowa yana da matsayi Allah ya ga dama kuma sai ku duk gaba ɗayan ku wani ba ya tada wani ba mai shi cikin ku diye yi ku jahilai ɗabgagi diye yi ku talakawa diye yi ku matsayata in ya ga dama kuma sai ɗauko ɗaya cikin ku kuma Allah ta ya jarrabe shi ɗaya muku rowa Allah ya ga dama sai duk bala'in da za ku yi hana ku ba ya bada duk wahalar da za ku shafa ruwan shi in kuma Allah ya ga dama sai mai tausayi wanda duk wahalar da kuka noshi da ita sai ya dauka in duke shi za ta kare wa kan kusa ta kare sai ya muku ba Allah yana aikata abin da ya ga dama Allah kara mana imani. Na biyu ikhbarur rasuli. Ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bizalika da haka fi qauli. A cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce innal abda lalle bawa idza wudi'a fi qabrihi idan aka aje shi kabarin shi wa walla anhu ashabuhu mutanen shi suka juya baya suka bar shi sun aje cikin kabari sun tahe su وإنه لا يسمع قرع نعالهم lalle shi lokacin da suka juya baya yana jin tahiyyar takalminsu to idan aka yaka atahu malakani sai mala'iku guda biyu su zo mashi wa yuqidani sai su sai tashi zanni kaga duk wannan gaibin kabari kuntatacce ne an mala'iku su shiga kuma su tada mamaci zanni kaga duk gaibi ne wata rayuwa ce wata rayuwa ce wadda baka sanya ake yin ta ba hankalinka zaka kawo ka ce to ya za a kabari dan karallami a ta da mutum a ciki in kai haka nan kai amfani da hankalinka inda bai dace ba mala'iku guda biyu shine abin nan wala kini da inji bahaushe wala kini da munkar wala kini nakir sunan shi annakir da munka wani ma cewa wuskiri sunan shi wuskiri ba ya kula ne lahu sai su ce mashi ma kunta ta kulu fi hadar rajuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam a duniya me kake faɗi game da wannan mutunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فأما المؤمن فيقول من إيماني سيتي أشهد أنه عبد الله ورسوله إنا شهدت سوى لليشي باوان الله نيكو منذ الله معنى أبن نلقي الدنيا باوان الله ني كما النبن الله ني وأما المنافق أما مناهكي منافقي شيني مرة قسكيه wanda baya da gaskiya imani da dace ma mutum munahiki dace mai mara gaskiya wani yin sauki shi munahiki shine mara gaskiya wani yin sauki ga mutum mara gaskiya kai mara gaskiya ka kai munahiki kai mara gaskiya ya yi yanar gwamna munafiki ya yi mummuna abu ne amma da kalma guda ce to sai dai wata ta haifa ta muni wurin mutane awil kafiru ko kuma kafiri fa yaqula ni lahu sai su ce mashi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul a ai tsallake ko fa yuqalu lahu sai a ce mashi unzur ila maqadika minan nar ka dibi mazauninka a cikin wuta qad abdaka qad abdalaka Allah bihi maq'adan min al-janna Allah ya canza maka mazauni da shi min al-jannati da al-janna bayarahu ma jami'an sai mutum ya ga mazaunan nashi guda biyu ga sunan gana aljanna ga na wuta nan amma yanzu wanda za ya tafiya na aljanna wa amal munafiqu abil kafiri amma munafiki ko kafiri fa yaqulani lahu sai su ce mashi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me ka zamanto kana fadi a duniya a cikin wannan mutunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yaqulu la adri sai ce ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas na kasance ina fadan abinda mutane suke bari a game da shi wa yuqalu law sai ce mai la daraita baka sani ba kenan ko wala talaita kuma baka karanta ba ko
Low. Battery.
wa yudrabu sai a bige shi bi matariqa da ainihi gudumomi guduma guduma min hadidin waɗanda suka na karfe ne barbatan za a bige shi bugu cikakke ba ya siyu sayhatan sai ya yi wata irin ƙara ya sma'uhu man yalihi duk wanda yake kusa da shi zai ji wannan ƙarar zai rusa kalai Low. Battery, please Banda.
charge.
banda mutum da aljani tsuntsaye za su shi ƙwari za su shi dabbobi za su yi na gida da na dashi duka in aka jirge shi kaga wannan shi ma da gaibi ne an mala'iku su ware su bugi mutum cikin kabari wurin matsacce to ka san harka ce ta gaibi Allah kada ya san yadda ake wannan rayuwa Please charge.
ba abin da ake bukata gare ka sai ba da gaskiya da imani da abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka ma wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum in dayan ku ya cika ya rasu uriba alaihi maq'aduhu sai a gwada mashi wurin zaman shi bil ghadati wal ashi da safa da marici fa in kana min alil jannati fa min alil janna in ya kasance daga yan aljanna to yana daga cikin yan aljanna wa in kana min alin nari fa min alin nar in ya kasance daga yan wuta to yana daga cikin yan wuta wa yuqalu lahu sai a ce mashi hadha maq'aduka ci kaga wurin zaman ka can hatta yab'athaka Allah ila yawmil qiyama har sai Allah subhanahu wataala ya tashe ka zuwa ranar alkiyama nan zaka zauna mutum ya ci gaba da rayuwa mai daɗi na Low.
aljanna ci Battery.
gaba da shan wahala in dan wuta ne Allah ya kiyaye wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam fi du'ai haka ma ya zo a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a shi da yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga azabar kabari kaga kenan akwai da manzo Allah na roƙo Allah ya tsare shi ba na koya ma maki manzo Allah koya mana wani Power off.
wannan fitna ce masu yi da za wannan zanamari zai na cewa Allah da ɗaurin da ya zama daga fitinan jan wafi ƙauri haka ba cikin magana da nisa da lawari wa sani lama marra bi ƙaurai da lokacin da mazala ya wuce kabari guda ne ƙwarar ce ce nan ma No.
ma da Battery, please charge.
وما يعذبان في كبير فأنا بس عذاب يمكن ولا بقاء الله ثم قال بلى سعد بن قال ايه هذا لم أما أحدهما أما دير يتكنزو فكان يمشي بالنميمة أي شيء كان يمشي لا ويجد عن النميمة كيف هذه بعضها تنبغي عن النبي ya kare روى سيئين Low. Battery, please charge.
Sarki da matanki, zama ma da kanki, zama mai gida da kanki, zama ma da gida, zama ma da kanki. Yasa ake na gaba cikin bari. Wa an mana akwaru amma da ya fakana ya kasance na ya tafi ba ya sitar da kanshi min kawai da daga kawai. Ina ya kawai sai kawai karara. Daga nesa in namiji ne zai ka kasance kalo ne. Al'aurar Low.
ba ya- Battery, please charge.
in ba shi mai alaƙa in mace ce ma haka ta zo ta tukunna da ya kawai yin da ana ganin jikinta da ke sa ake masa azaba har ke nan ya nuna waɗannan ayyuka ba su da alhajimin jimurin wani sa'an nan kuma rishin mutum ya nemi wuri ya biya bukatar shi inda ba mai ganin shi rishin ya maka shi ma mugun wani Low. Battery, please charge.
in ya zama dole rura ne wannan babu ne ko da wani ya ga alawar da ba matsala ba ne saboda larura ce amma ya zama zo aikin gari kullum sai kullum ka dace mai da kawai za ka yi inda mutane ke da suna kallon barkon aikin ka kenan da zai a ga halin ka ne duk wanda ke wannan ya shiga uku yana shiga kawai da za a mara gana mai azara Allah ya kiyaye.
amin amin
dalili na uku ma ya ce imanin bala'i imanin bala'i biliyoyi ina da ulama daga cikin malamai ko salihina da salihai ko mu'minina da mu'minai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ummin ukhra sabaqat daga kuma dan salihai waɗanda suka gabace mu ya zalim qabri wa na'im game da azabar qabri da dadin ta وكل ما Power off.